اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح جامع الولوء حدثني يا أم مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستدابة فقال ولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ننكو جامع الولوء وتوتارون الولاه yahaya dan maliku ya mana hadisi daga hisham dan urwa ya roto daga babansa cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama su ila an tambaye shi anil istidaba mai istidaba ma'ana tsarki qala sai ce awala yajidu ahadukum shin ɗayan ku bai iya samun salasata ahjarin duwatsu guda uku kamar yadda aka sani tsarki na bawali ne nau'i biyu ne akwai istinja'i akwai istijmari amma shi wannan kawai ana yin shi abin da ya shafi tsarkin baule ne ba istijmari ba istijmari abin da ya shafi mani ko mazi ko wanka amma idan alola ne mutum ya yi baule bai samu ruwan da zai tsarki da shi ba ya samu hoge guda uku ya goge na farko na biyu ya goge na uku ya goge ya isan masa tsarkin amma wannan banda mani banda mazi to shi ne manzala ke cewa tsaba istidaba tsarki wanda ya shafi bole da aka tambaye shi ce ɗayan ku bai iya samun hoge guda uku ma'ana ya samu hoge guda uku ya tsarki da shi ya isan masa وحدثني يا عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن أباه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من حديث دغ مالك علاء بن عبد الرحمن يا رويتو دغ بابانسا دغ أبي هريرة الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى مايكي إرادة من شيء تبتغريشي kharaja ilal makabarati ya fita zuwa makabarta da ya kai makabartan faƙala sai ce assalamu alaikum dara ƙaumin muminin aminci ya tabbata gare ku gidan mutane muminai wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma in Allah yarda ga munan zuwa zamu riske ku wadittu anni law aradtu ikhwanana annabi ce na yi gurin cewa ni da na ga yan uwana wannan yana faɗa cikin sahabbai ne waƙalu suka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah alasna ikhwanika mu yanzu ba yan uwanka ba ne ƙala sai ce bal antum ashabi ko ba yan uwana ba ne sahabbai na ne wa ikhwanuna yan uwanmu wanda muke nufi alladina lam yatu waɗanda suka ba su zo ba ba'du bayan nan wato suna nan zuwa za su same mu sai suna mamaki ya wa ikhwanuna alladina ba'du wa ana faraduhum ni zan riga su alal hawli bisa tabki wato koraman alkausara zan tsaya a wurin faƙalu suka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah kai fata arifu man ya ce ba duka min ummatika ya za ka yi ka gane waɗanda za su zo bayan ka daga al'ummanka alhali ba ka yi lokaci da su ba ƙala sai ma'aiki ya ce a ra'ayita ba ka gani laukana lirajilin khailun gurrun muhajjalatun fi khailun duhumin buhumin ala ya arfi khailahu buga muku misali ya ce ba ka gani da a ce mutum yana da dawaki farare masu saufana wato masu tsananin fari suka shiga cikin wasu dawaki kuma bakake masu tsananin duhu ala ya arifa khailahu ba zai gane nasa ba ai ba wuyan ganewa kalin suka ce bale haka ne ya rasulullah zai gane kala sai ce yan uwan nan namu fa innahum yatuna yawmal qiyamati za su zo ranar kiyama gurran farare muhajjali na masu saufa na masu haske kwarai mina da wuluwi abinda yake sa su yi hasken alola gurabun alolan nan zai tashi da haske don sanda dukka je alola ka wanke dukkan zunuban da yake gabobin sun yi wa ana faraduhum ni zan riga su alal khawli wajen tabki zan gane su ga su can zuwa fararen nan amma fala yuzadanna rajulun wallahi za a kore waɗansu mutane an khawli za su taso inda nake wajen tabkin sai a kore su kama yuzadul ba'iru dhalu kama yadda ake koran taguwa wadda ta bace unadihim ni ina ganin nawa ne ina kiran su ala halumma ala halumma kuzo kuzo kuzo ala halumma kuzo fa yuqalu sai a ce ya rasulullahi kyale su innahum qad baddalu ba'daka sun canza abin da ka bar su akai saboda haka su ba su zama yan uwanka ba fa aqulu da zarar an ce min waɗannan mutane sun canza abin da na bar su akai ne kuma sai in ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan nesa nesa ai nesa ai nesa ai nesa ba mu tare Allah ya kiyashe mu nawar na'am wa nasni an malikin an hisham ibn urwata an abihi anna humrana humrana maula usman ibn affan bararran usman dan affan ne أن عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان جلس على المقاعد يا زونا وجن متاكلي wato tudun da ake takawa a shiga daki fajal muwazzin sai mai wazana ya zo masa fa azana hu ya sanashe shi cewa bi salatil asr sallal asr yayi fa da abi ma in yayi kira a kawo ruwa fa ta wallahi ya alula sun maƙala sannan yace wallahi la uhaddithannakum hadisan wallahi zan yi maku wani hadisi laula annahu fi kitabillah in ba don wannan hadisi yana cikin littafin Allah ne ba ma haddastumu ma haddastukumu da ban muku hadisin ba sun maƙala sannan ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min imri'in yatawadda'u ba wani mutum da zai yi alula fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alulansa summa yusalli salata sannan bayan ya kyautata alulansa yayi sallah wata sallah daga cikin salloli illa gufira lahu sai an gafarta masa ma bainahu wa baina salatil ukhra abinda ya aikata tsakanin wannan sallan da ya wata sallah kan misali in kayi azhar da kyakkyawan alwala ka zo kai la'asar tsakanin azhar da la'asar na an gafarta maka in kayi magariba abin da ke tsakanin la'asar din nan da magariba an gafarta maka in kayi magariba kai isha abin da ke tsakani an gafarta maka in ne ka kyautata alwala illa gufira lahu qala ya qala maliku ya ce imam maliku ya ce don ya ce fi kitabillah sai ce arahu urahu yuridu hadhihi al-aya ina zaton yana nufin wannan aya ne cewa qimis salata ka tsaye da sallah marafayin nahari gefe biyu na rana mana gefe biyu na rana wa zulfan da wani yanki min al-layli daga dare innal hasanati kyakkyawan aiki yuzhibna sayiati suna tafiyar da mummuna zalikan tanan ka zikira tunatarwa ne lizakiri daga masu tunawa da shi ne yake ce dama ya ce fi kitabin lahito inda yake fassarawa kenan حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكي قال يا شيخ iza ta walla al'abdul mu'minu idan bawa mumini ya yi alula wata malmala ya kurkura baki harajatil ya min fihi kurakuran da ya a bakin nan duk za su fita daga bakin wa izassan sara hajaratil hadaya min anfi idan ya fyace ya to ya shaka ya fyace kurakuran za su fita daga hancinsa fa iza gasala wajahu in ya wanke fuskansa kharajatil hadaya kurakuran da ya za ta fita min wajihi daga fuskansa hatta ta haruja har ta fita min tahti asbari ainihi karkashin gashin giran idanunsa guda biyu fa iza gasala yadayhi in ya wanke hannayensa harajatil khadaya kurakuran za su fita min yadayhi daga hannuwansa hatta ta haruja har ta fita min tahti asbari yadayhi karkashin kumban hannayensa fa iza masaha bi ra'sihi idan ya shafi kansa harajatil khadaya kurakuran za su fita min ra'asi daga kansa hatta ta kharuja har ta fita min uzuhi daga kansa daga kunninsa wai za ka salayin yawon kirjilai kafafuwansa harajat al-khalaya kurakuran da zai fita min rijilai daga kafansa hatta ta kharuja har ta fita min taji karkashin asfari da dai kumban kafafunsa wannan ya gama kankare zunubi gaba daya sannan ai ba inda ya alwala zai sallah ba ko sai zuwa masallaci kala sun makana mishe tuho ilal masjidi sannan tattakin da ya yi daga inda ya alwala zuwa masallaci da sallan da zai yi na filatun lahu ƙari ne gare shi da maɗu ya kankar zunubi tashi nan da ya je masallaci da yin sallan kuma ƙari ne akan wancan wadda sun yi malikin an suhailin na abi salihin an abihi عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي إذا تولى العبد المسلم إذا باوى مسلمي الولا أو المؤمن كو باوى مؤمني فغسل وجهه يوانك فسكا سخرجت من وجهه كل خديئة دكا كسكولي نظر إليها وان دي دوبا دئتا ذات فتلك فسكا سخرجت bi ainihi da idanuwansa ma'al maye tare da ruwa au ma'a akai da qadar maye ko tare da ƙarshen digon ruwa fa za ka sala dai in ya wanke hannuwansa kharajar min yadayhi kullu khadiyatin dukkan kuskure za ta fita daga hannunsa ba ta wanda hannun ya dawo hannunsa ya kama ma'al maye tare da ruwa au ma'a akai da qadar maye ko tare da duk ƙarshen digon ruwa wai za ka salar rijilai ya wanke kafafuwansa harajar kullu hadiyatin dukkan kuskure za ta fita mashat kare jilahu wanda kafafuwansu suka yi tattaki ma'alma ya tare da ruwa au ma'akhir qadrin ma'i ko tare da ƙarshen digon ruwa hatta ya khruja hayra fita naqiyan tsarkakakke min zunubi daga zunubi gaba daya ya zama bai da zunubi wa dasni عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقم أيكن الله صلى الله عليه وسلم ألوكة نغن شوهان الصلاة الأسر لوكة صلى الأسر أي wato na'am wato lokacin ya kusa ko kuma mu ce yayi na'am faltamasan nasu aluwan mutane suka samu ruwan alola falam ya ji duhu ba su same shi ba fa'utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka zo ma'aiki sallama bin walu'in da ruwan alola fi ina ya cikin kwarya wanda shi kadai zai isi manzan Allah ga mutane tuni suna neman ruwan alola ba samu ba sai annabi ya gwada mu'jiza فولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يدعه annabi ya ɗora hannunsa ira da amince tabbata gare shi a cikin wannan ƙwaryar da aka masa sun ma'amaran nasa sannan ya hori mutane ya tawalla wanda su ta alola min hura gare shi ƙala anas anas ya ce fara'aitul ma a yambo sai na ga ruwa yana ɓuɓɓuga min tati a sabi'i karkashin yatsun ma'aiki fatawalla annasu mutane duka suka yi alola hatta tawallau har suka gama alola min inni ahirim har karshen su har karshen su Anas ya ce ina ganin kamar mu 300 ne ko kama da 300 ne yawwa shine wani ke cewa to idan ana mu'jiza ana ganin annabi Musa alaihi salam ya bugi ruwa da sanda famfar ya bugi dutse da sanda famfajarat min husnata asharata ayanan ga alimin kullu unasin mashrabahum to Musa kenan matsayinsa kenan dutse obugar da ruwa shi ko annabi ya tsunsa ke fitarwa wa in kana Musa saqaqahu bilarbil asataha amalahu bihanin umarin saƙa sabu wa man za yi hazi ka ya ahmada wadda su ya malikin an nu'aimi mini abdullahi almadani almahajjimiri an na wucewa shi sami a yaji a ba hurairata ya kulu yana cewa man tawalla duk wanda ya alola fa a hasana wani kawo ya kyautata alolansa sun makaraja sannan ya fita amidan yana nufi ila salati zuwa sallah fa innahu fi salatin wannan mutum yana cikin sallah ma dama ya amidu ila salati matukan ya dawoma yana nufin sallah fa innahu yuktabu lahu bi ihda khudwatay hasana shi wanda ya alwalan na ya kama hanya zai je masallaci ana rubuta ɗaya daga cikin tattakinsa hasanatun kyakkyawan aiki wai muha an bil ukhra sai a akan shafi kurakurai kuma muna aiki da ɗaya shi za a kan so gidanka ya ɗanyi nisa da masallaci saboda tattakin ya yawa idan ka yi alolan kamar yadda aka ce ka kyautata alolan ka tashi tun daga inda ka tashi nan za ka masallaci kana cikin sallah takawa ɗaya lada takawa ɗaya kankar zunubi na saboda haka fai za sami a ahadukum ya kama idan mutum ya alola ɗayan ku sai ji ya kama sai ce bari in ruga da gudu kada wannan raka ya tsere mini to zai rasa riba domin gudu yakan sa a tsalle tattakin zai yi kaɗan to idan ɗayanku ya ji ikama fala ya sa kare ya gudu ya tafi a hankali saboda wannan garabasan idan ko ya yi gudu tattakin zai yi kaɗan fa'in na azamakun ajiran abadukum dara mafi girman ku lada a wajen sallah wanda gidansa ya fi nisa da masallaci domin tattakin nan zai yawa ƙalu sai suka ce lima ya aba huraira me yasa mutumin da gidansa ke nesa da masallaci ya fi man lada ya abu huraira ƙala ya ce min ajili kasaratil kuɗa saboda yawan tattaki sannan in ya zo zauna a masallaci liman bai zo ba allahumma gafiru warhamu mala'ikuna mai addu'a وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يسال عن الولوء من الغائد بالماء فقال سعيد انما ذلك ولوء النساء يا يا من حديثي daga an sa'id ya ji sa'id ibn sa'ib yana tambaya an lulu ga alwala min al-gaidi na gaidi bil ma'i da ruwa shi gaidi shi ma ana yin istijmari kamar yadda ake na bawani to amma ban da mace kala sai sa'idu ya ce inna ma huwa zalika wancanin ka wulu nisa'i shine tsarkin mata mace al'auranta ba irin namiji ba ne abin zai watsi ne saboda haka sai ruwa amma shi namiji ya fito kafa ɗaya ne za iya goge shi da abin nan da hoge حدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي إذا شرب الكلب في إناء أحدكم idan kare ya sha ruwa a cikin ƙwaryar ɗayanku falyaksilhu ya wanke shi saba a maratin so bakwai wannan suna ce ta ma'aikin Allah ba wai ana nufin ka ce to ai ga ruwan nan tsatsarka ba kare ne ya sa halce ya kada a cikin ruwa to ka wanke so bakwai wannan sunna ce ba za ka ce na wanke so daya yi ba ma'ana ba wai ka sa sabulu ba idan ka wanke na farko ka sa ruwa ka daure ka sa ruwa ka daure ka sa ruwa ka daure so bakwai haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shi ake ce malallagi don kare yakan kada halce na farfurfurfur a cikin baki haka وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تهسوا وعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يخابد إلى الولو إلا مؤمن ما كان صلى الله عليه وسلم malik ya ruwaito cewa ya labari ya same shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato kai abu daidai kar ku karkace mu hanya ma'ana kar ku bar abin da annabi ya sunnanta muku ya fallanta muku na walan tuhsu amma ba za ku iya iyakacewa ba ma'ana ba ku iya yi duka ma'ana shine lan tudi kudin ba za ku iya yi duka ba amma dai ku yi gwarwarin iko wa amalu ku yi aiki imalu fasayar Allah amalakun ko ku yi aiki wa khairu amalikun mafificin aikin da za ku yi assalatu sallah don ba inda ake ganawa da Allah sai sallah wani musalli yunaji rabbahu mafificin ayyukan ku sallah wala yi habizu alululu ba mai kiyaye alola ya yi shi da kyau illa muminin sai mumini ma ja a fil masibin ra'asi wani udunaini a wanda ya zo a cikin shafan kai da kunne guda biyu وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن عمر كان يأخذ الماء بإسمائه الأذن يا يا من حديثي daga Malik daga Nafi Abdullahi dan Umar yana ɗiban ruwa bi asma'ihi da yatsunsa biyu li da kunnun kunninsa ma'ana yakan taɓa ruwan sai shafi kunninsa guda biyu kaga musulun uzunai ne ke حدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن تبيش عن المسي أي شافا على الإمامة بسا رواني أنت شافا كي توسيك كان دا رواني كورة هولا شين أي شافا كان الولان قال لا ba a shafa ba hatta yi musahar sha'aru bilma'i sai an shafi kan da ruwa don Allah ya ce wamsahu biru osiku suna ce ba'ul ilisaki kenan wato ku manna hannunku a ka sau na ka ba za a shafa a kan ko hula ko rauni ba wanda su ne an malikin an isha min urwata an abahu urwata min zubairi dan uwansa ɗarwar dan zubair kana yanzu wal imamata ya kasance in zai shafi kai yakan cire rawaninsa wa yamsahu ra'sahu ya shafi kansa bil ma'i da ruwa wa haddathni an malikin annabi annahu ra'a safiyata ya ga safiya binta abi ubaidin yar abi ubaidi imra'atu abdullahi bin umar matan abdullahi dan umar tanzi ha idan za ta yi alula takan cire min mayafinta wata musau ta yi shafa a lara a siya bisa kanta bilma da ruwa wa nafi shi nafi mai ruwaito wannan hadisin yau mai izin a wannan lokacin da yake faɗin wannan sagiru ya ce tun yana ƙarami wasu ila malikun an tambayi imam malika anil masu anil imama yaya hukuncin shafa akan rawani wal khimari da mayafi mace ita ke sa mayafi namiji kan sa rawani fa qala sai ce la yanbaghi an yamsaha ar-rajulu wal mar'atu ala al-imamati wal akhiram bai kamata namiji ya shafa ko mace ta shafa akan rawani ya koga manga namiji kenan wala khimarin ko mayafi wal yamsaha su shafa ala ru'usi ma bisa asalin kanun su wato akan gashi wasu ila malikun an rajulin tawalla an tambayi ma maliku mutum ne ya alula fanasiya an yamsa ala ra'asi yamman ta ya shafi kansa hatta jaffa wulu a har alulan ya bushe kala ya ce ara an yamsa bi ra'asi ina ganin ya je shafi kansa wa in kana kar sallah idan ko ya riga ya yi sallah an yi ida salata ya sake sallah domin sha wajen imam maliku shi shafan kan nan dama farilla ne shi sa shi ma ne ya kasa shi kashi biyu daga gaban kai ka shafan har baya farilla ne dawo da shi na gaba sunna to imam malik tunda Allah ya ce fam sau bir usun kaga wani mazhaban kuma ko da haka kai kyat ka shafa shi kenan babu bil masi al khuffain ko حدثني يا عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسمى الله ذهب ياتفي لحاجته زي بيا بقاتا معنا باين جدا في غزوة تبوك أياك تبوك faƙalar magiratu magiratu ce fa zahabtu ma'ahu bil ma'i na rike masa ruwa ma'ana na tafi tare da shi da ruwa fa ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dawo fa zakabtu alaihi al ma'a na watsa ruwa a kansa fa gasala wajahu ya wanke fuskansa sun mazahaba sannan ya tafi ya kurju dai yana so ya fidda hannayensa min kummai daga hannun jabbansa guda biyu wato kamar falmaransa yana so ya fidda hannu falim ya saɗi bai samu iko ba saboda kamar a ce ka sa riga matsatsi kana so ka fidda hannu ka zo ka wanke bai samu ikon haka ba saboda milliki kummayil jubbati saboda kuncin wato hannun rigan jabban nan fa akhrajahu ma sai fitar da su min tahtil jubbati ta ƙasa ta ƙasan jabban fagasala ya wanke dai hannuwansa biyu wa masaha ya shafa bir asiri da kansa wa masaha ya shafa akan hoffofi guda biyu hofin nan mu ba mu da shi a nan har yanzu ba hukuncin ya tashi ba dai za a gan shi ɗinkakken fata ne saboda wurare masu sanyi ko wurare masu tsanani ko duwatsu da sauransu to hufin sai aka kawo ruhsa a cikin addini idan ka wanke ko ina na alola to idan ka zo shafan hofin in za ka wanke hofin ba za ka sa mashi ruwa ba sai ka yi kaman kana taimama sai ka shafe shi ka je ka ci gaba da ibadanka to shi hofi din nan idan ka alolanka na nan matukan baka yi tosa ba kuma shafan hofin zai aka ce shafan saman hofin shi ne farilla ƙasan sunna haurin ya ce da addini na ra'ayi ne a shafi kasan ayyafi a shafi saman kasan ne ke taka kazanta to shafan hufofi biyun nan har yanzu yana nan na wajen rasulullah sallallahu annabi ya dawo yana can sahabbai manya annabi sallallahu alaihi bai dawo ba ya daɗe wajen biyan bukatan kamin ya dawo sun tada sallah wa abdurrahman ibn auf ya ummuhum abdurrahman dan afa yana masu limanci wa qad salla bihim rakatan har yayi masu raka daya fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakata allati annabi ya sallaci raka allati baqiyat alaihim wanda ta yi saura a kansu fa fa zai annasu mutane su kana da dama tafiya ne wajen kasaru ne yayi yayi salla raka daya saura dayan sai kawai zo ga annabi ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya bi sallah ya zama mamu ya sallan ɗayan da sosai suka razana su ce a kamar suna ganin ba su kyauta ba falamma kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya gama sallah kala ya ce a hasantun kun kyauta kun kyauta kun kyauta to yanzu kana neman in ba jira ka ba sai ka dinga lalare ido cewa ya ba za a jira ne ba sabai saboda bin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalili kenan da za a jinkirta sallah da manzana sallallahu ya zo ai bai ce musu ba su kyauta ba ya ce kun kyauta kuma ya zama mamu a wajen to amma kai kana liman kai jinkiri ka zo ka samu wani ya shiga ya tada sallan to in baka yi faɗa ba zai ga ya koma togi ya togi gefe ɗaya shi ba zai ba saboda an walakanta shi wanda sai an malikin annafi wa abdullahi bin dinari annahuma akhbarahu sun ba shi labari ce abdullahi bin umar qadimal kufata ya gabato kufa wato ya zo kufa ala sa'ad ibn abi waqas bisa ɗaya daga cikin sahabbai asharatul mubashshara din nan abu sa'ad dan abi waqas wa huwa amiruha shine sarkin kufa a wannan lokacin fara'ahu abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya ganshi yamsahu ala al-uffaini yana shafan hufofi biyu shi bai san hukuncin ba fa an kara zalika alayhi masa musu ya ce a ya za ka yi alola kuma ka zo kafa sai ka shafi abin ka je ka yi alola ya ce kashi bai da wannan ba bai ce masa komi ba fa qala lahu sa'adu sai sa'adu ya ce masa sal abaka tambayi ubanka ya za ka dimta alaihi in ka koma gida madina to su laraba ba zagi ba ne tambayi babanka ba wani ne sal abaka tambayi babanka muna yanzu an ce maka ubanka zai ce an zage ka to a tambayi babanka a sakaya amma can tambayi ubanka idan ka dimta alaihi in ka koma wurinsa fa faƙadima abdullahi ya dawo fanasiya maimakon ya tambayi sai na umar sai ya manta an yi sa'ala ya tambayi umar an dalika gabarin wancan nan ka shi kuma sa'adu yana can inda yake sarauta hatta kadima sa'adu har da nan sai ga sa'adu ya zo faƙala sai ya ce a abdullahi asa'alta a baka shin ka tambayi babanka faƙala sai ce la ban tambaye shi ba fasa alahu abdullah sai abdullahi ya ce na tuna sai ya tambaye shi faƙala umar umar ya ce idan a da haltar jilai ka filhoffai ne in ka shigar da kafafunka guda biyu a cikin hufofi biyu wa kuma tsahiratai ne suna da tsarki famsa alaihi ma kai shafa a kansu kaji ce to kaji hukuncin ko faƙala abdullahi abdullahi sai ce wa in ja a haduna min alghaidi ko da lokacin da kake hufin nan ka dawo bayi ai kaga mutum zai shiga bayi zai bayan gida kila hufin na kafansa ya wanke kafansa ya zo ya alola shi a wurinsa tun da ya yi bayan gidan nan ga hufin a kafansa har haka ma kala umar umar sai ce na'am eh wa in ja a dukkan min al ko da ɗayan ku ya dawo gaidi ya shafan kawai ci gaba da ibadansa inda suna da tsarki والذي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بالا عبد الله بن عمر ياي بولي في سوق a cikin kasuwa summa tawalla sannan ya alula fa gasala wajahu ya wanke fuskansa wa yadai da hannuwansa wa masara sau ya shafi kanunsa kansa summa du'iya li janazatin sannan aka kira shi don wani janaza li yusalli alaiha don ya mata sallah hina dakhala al-masjid yayin da ya shiga masallaci sai kawai muka gaba fita ya sake alola ba fa masa ya shafa ala khuffaihi akan hufofi sun masalla sannan ya salla alaiha akan janaza wato ya nuna kenan shafan huffin nan yayo wadda sun ya malikin an sayi ni min abdurrahman min qaish annahu qal yace ra'aytu na ga ana sabni malikin ata quba ayazo quba masallacin quba inda annabi ya fara sauka kamin shiga garin madina fabala ya je kama ruwa ya bori sun ma'uti ya bi wazo in aka kama masa ruwan alula fata walla ya yi alula wanga sala waje hau ya wanke fuskansa wa ya dai da hannuwansa ilil mirfaƙai na zuwa gwiwoyin hannu wa masa ya yi shafa bir asi da kansa wa masa sai muka ga ya shafa akan hufofi biyu sun maja almasjida sannan ya shigo masallaci fa sallah ya sallah kala ya ya ce wasu ila malikun an tambayi malikun an rajulun hukuncin mutum ta wallaha da ya alola wulu a salati irin alolan sallah sun malabisa hubbai sannan ya ɗaura hubbofinsa sun mabala sannan ya je bawali sun mana za a huma sannan ya cire su san marar da huma ya mai da su fiyar jilaihi a cikin kafafuwansa biyu a yasta a nufi luluwa shin ya fari alola wato ya yi alolan ne da alolan ya zo sai je bawali kuma ya sake dawowa ya cire hufinsa to yanzu ya sake alola zai sake shafin hufinsa waƙala sai ce liyan zai hufai ya cire hufofin wali ya sani ya wanke gilaihi kafafuwansa wa inna ma yamsahu alal hufai ne iyaka yana shafa akan hufofi biyu man adhala rijlaihi wanda ya shigar da kafafuwansa fil hufai a hufofi biyu wahuma ɗahirata ne suna da tsarki bi ɗuhurin wuri tsarkin alwala wa amma ma na hana da jilaihi amma duk wanda ya shigar da kafafunsa biyu a cikin hufofi biyu wahuma ghaira ɗahirata ne ba suna da tsarki ba bi ɗuhurin wuri da tsarkin alwala fala ya musa ba zai shafa alal hufai ne bisa hufofi biyu ba ƙala wasu ila malikun an tambayi malikun an rajulun mutum ta walla a yi alwala wa alai hufahu yana da hufofinsa a tare da shi wa masaha anil masi sai ya rabkanwa bai shafi hufofi biyu ba domin kana cikin alolan ne har ka kai wajen hufin sannan ka shafi hufin da ya zo wanki ya gama maimakon ya shafi hufin tun kami ya gama alolan sai ya manta hata jaffa wulu a har alolansa ya bushe wasalla ya sallah kala sai ce kamar kamata hukuncinsa kan mutum ne ya ce ya yi alola amma ya wanke kafafu ya manta da wanke kafafuwa daga shi duk ya gama alolan saura ya shafi wani mai zai bai shafa ba sai ya tashi har alwalan ya bushe ya je sallah na'am ya zai kala sai ce liyamsa ala khuffaihi ya shafe hubbofin wali idi salata ya sake sallah ma'ana bai sai ya sako alwalan tun daga farko ba hufin nan da ya manta bai shafa ba ya shafa ya sake sallah amma wala yu'idu alwudu a wannan alwalan ba zai sake ba wasu ila malikin an tambaye malikin an rajulun mutum ga salaka da mai wanda yanke duga duginsa sun malabisa hufai ya daura hufofinsa sun masta anafal wuluwa sannan ya faru alola faƙara ya ce liyan zai hufaihi ya cire hufofin sun male ta walla a sannan ya alola waliyaksir ya wanke rijilaihi kafafuwansa biyu alhamdulillah na'am ba a yin nafila bayan sallar subahi da lokacin fadawar rana a mazhaban malikiya saboda akwai an wani lokaci wasu masu bautar rana lokacin da ke fadowa da lokacin da ke fadawa sadaka in alfijir ya keto raka a biyu kawai aka baka dama ka yi raka a tenin fijiri sai a subahi da mutum ya asubahi ba a son ya wace ko irin sallah sai rana ya hudu ya kai ƙida romin gwargwadon tsawon goron mashi sannan nafila ya halatta yin nafila bayan asubahi kamin rana ya hudu haramun a fikihu ba a azumi sai an kwana da niyya sharaɗin azumi a fikihu sai ka kwana da niyyan azumi ba gari ya waye ka nemi abin karyawa duka ka rasa sai ka ce azumi a fikihu babu ba zai yi ba kamar yadda a fikihu idan ka ɗawa azumi sai ka yi kuskure da safe ka ci abinci sai da ka ci abinci ka tuna kana azumi to shi ma a fiƙihu babu azumi to amma in ka koma hadisi in kawaye gari akwai hadisi na kica in kawaye gari ka ji baka da kokobo yau dai za a yi ne kana iya ɗaukan niyan azumi ka yi azumin har ya kai hakanan kuma a hadisi idan ka kana cikin azumi kamar ramala na irin na farko din nan kaza aka manta sai ka kwalkwalin ruwa can sai ka tuna suka ce ba wani biya Allah ne ya ciyar da kai amma a fikihu sai ka biya shi dai sallah inna salata kanar alal mu'minina kitaban mawquta mun wuce a can baya sallolin nan guda biyar da Allah ya hori manzon Allah da shi ai aiko annabi aiko mala'ika jibril yayi ga annabi lokacin zawal ya bi mala'ika jibril ya koya masa yadda sallar azhar yake ce lokacin ta kenan lokacin la'asar ya zo mala'ika jibril ya sake dawowa ya jagoranci sallah annabi ce to lokacin la'asar kenan hakanan rana na fadawa aka yi magariba hakanan bayan shafaki aka yi isha hakanan asubahi bayan keton alfajiri ya ce wannan shine sallolin da aka fallanta maka guda biyar saboda ba a yin sallah kamin lokaci in ka yi sallah kamin lokaci ba ta yi ba gwamma ma ka bari lokaci ya wuce gwamma domin in ka yi sallah kamin lokaci bai da mahalli amma in ka yi sallah bayan lokaci sunan shi kala'i to idan ka yi kamin lokaci sunan shi mene ka bai da suna to amma sai aka zama akwai ruhusa kan misalin tafiya yana kama mutum kamar zamanin yanzu motoci ne da sauransu watakila in ka shiga motar nan na ya ne ba za ta tsaya ba lokacin azahar ya yi la'asar bai yi ba kuma tafiyan nan in an shiga motar nan ko misali a ruwa ko a ce a jirgin sama ko a menene an baka dama an maka ruhusa ka jawo sallan gaba ta zo na baya ka yi su lokaci guda amma ba kawai mutum yana zaune a gida yana shagonsa ya tara sallah ba na farko dai ta yi na biyu ba ta suna hakanan an baka dama in kana zaman gida ruhusa ne ka tara sallan magriba da isha amma ana ce mashi lailatul matsari daren da ya zamo daren ruwa ne kamar marka-marka ɗin nan amma yadda nake ganin wasu mutane suna kuskure wai da ganin hadari sai a tara ina ruwan ya sauka sai ruwan ya sauka malamai ma suka kawo sharaɗi sannan ga ruwan sama ga taɓo ga duhu wannan in ka duba duk a littafin fikihu haka yake sai wannan abubuwa sun haɗu wannan masallaci mutane na daga nesa in sun koma gida ba za su iya dawa ba ko ko tafiya zuwa masallacin akwai hadari akwai tabo akwai ruwan sama akwai kwazazzabo inda mutum zai fada to wannan aka ba su dama su tara sallah amma ma in ka duba mai mutasar zai ce ba inda aka ce sai bayan magariba sababin ya faru ba ruwan ya faru kamin magariba ne to ana cikin ruwan sai ka hada amma ruwan ya faru bayan magariba a wannan ba daidai ba ne sai kai kowane akan lokacinsa to amma ni kan ga wasu da an ga hadari rugugugu shi kenan sai a tada sallah a watsi to wannan fiqh bai ce haka ba rukhsa ne a cikin addini amma da dalili to amma kamar dan kasuwa mutum ya zauna ya tafira manzo Allah ya zamu je can gaba a maganar sallah wanda wata rana an yi sallah lokacin sallar isha annabi bai fito ba sai can wajen sulusun dare sai ya fito sai maza Allah ya mutane sallan isha sai ce in ba don kada in kuntata ma al'umma ta ba wannan lokacin ya kamata a yi sallan isha saboda abin da ake so ƙarshen aikin ka na yini ya zama sallah farkon aikin ka na tashi ya zama sallah duk wanda ya je lahira da wannan ya kwana ƙarshen sallah ya tashi ƙarshen sallah za a rubuta ya kwana yana sallah ya yi ne yana sallah to shi ne ma'anar cewa mazala ce in ba don kada in kuntata ma al'ummata ba wannan shi ne lokacin to a takaice bayyuwa a yi sallan isha kamin shafaƙi ya ɓolo kamar yadda waɗansu da an yi magariba sai a yi kama matukan shafaƙi bai ɓuya ba shafaƙin nan kuma shi ne jajaɗin nan da yake yake yamma matukan duhu bai zo ba to babu sallah kuma akalla za ka ga akalla awa ɗaya da minti goma a nan namu akalla awa ɗaya in ka je kamar ƙasashen saudiya za ga awa ɗaya da rabi ne tsakani ma saboda a tabbatar da lokacin ba wani dalilin da mutum zai gaggauta sallah ko mutum ya jinkirta sallah ko da ka ga ana jam'i idan kai kaɗai ne ma da in shigan lokaci kai sallah idan ko da jama'a kaɗan jinkirta nan za mu ga liman ya fito waɗansu sai sun liman ya fito kama alola to saboda irin su ne aka ɗan ƙara lokacin don su samu su yi namu wasabilu waladiha kasabiliha shari'a ta ce yadda uwan ta je haka nan za ta je sai a yanka yan a ina ai in ka duba a fikin dan da yake ciki ma dan da yake cikin ba ma wanda ya fito ba sai ka yanka uwar sai ka samu dan da yake cikin akuyan naman ya cika sosai amma ba rai sai ka yanka ka ci saboda yankan uwanta ya shi ne yankanta sai in ya tashi da rai ne to kuma ya zama wani lura kuma amma akuya ka yanka ta sai ka samu ɗanta a ciki matacce ɗan nan kuma ya cika da gaɓoɓinsa da komi yanka ka ci yankan uwan ya isar ma uwan to amma da ana bude cikin sai tashi ya ce ma to kuma wannan magana ya canza wannan makaranta muka dace Allah ya ba mu ladan su الذي لا صلاة كلمة سكيمة ولا ألم جلال العظيم سبحانك وبحمدك الحمد لله رب العالمين